نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة بير هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة مدينة da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya a gregorian kalanda 2024 wannan shi ne ɗinmu na 124 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz littafin doktor al'allama abdulazim albadawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna idan ba a manta ba muna nan a cikin kitabul idaini wato littafin da ke magana akan idi guda biyu na karamar sallah da kuma na babba kuma mun taho karatu har muka iso ma yustahabbu yawmal idi wato abubuwan da aka so musulmi ya yi su a ranar idi daga ciki mun ce akwai al'igtisalu yin wanka daga ciki akwai lubusu ahsanil thiyab sanya mafi kyawun tufafi daga ciki akwai al'aklu yawmal fitri qabla al cin wani abu musamman dabino a ranar karamar sallah kafin a fita akwai kuma ta'khirul akli yawmil adha yawmal adha wato tinkirta cin wani abu a ranar layya har sai mutum ya dawo ya ci daga dabban layya shi abu na biyar shine mukhalafatu tsariki saba hanya idan za a dawo ya zamanto an ba hanyar da ba ita aka bi ba za mu tashi na hida yau a takbiru fi ayyamil idaini wato kabbar bari a ranakun idi guda biyu dukkan su waɗannan ranaku ana so a dinga kabbar bari ana girmama Allah ana kambama sha'anin shi ana ainihin wato faɗin girman Allah subhanahu wa ta'ala an gane? malin yake cewa ƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baƙara lambar aya ta ɗari da tamanin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ce walitukmiluna iddata don ku cika ku na azumi walitukabbiru Allah ala ma hadakum kuma don ku dinga kabbar bari akan abin da Allah ya shiryar da ku ya muku ni'ima da shi ina fata an fahimta a Allah madaukakin sarki ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu faman shahida minkum shahara falyasum sai ce ne wa man menene maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ce ne yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sai ce walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum Allah yana nufin ku da sauƙi ne baya son ku da kunci kuma ya ce ku cika azumi ne bayan kun samu matsala ko na rashin lafiya ko na tafiya ba don komai ba sai don a cika kirgen azumin ramadana 29 ko 30 tare da ku sannan kuma don ranar sallah ku yi ta kabbar bari tare da sauran al'ummar musulmi na fata an fahimta shine abin da ake nufi wala'allakum tashkuruna kuma dan ku zamanto masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da ya muku an gane magana da kyau ku Allah madaukakin sarki yace qul bi fadlillahi ka ce musu da falalar Allah subhanahu wata'ala ta addinin musulunci da ya ajiye ku akai wa bi rahmatihi da kuma rahamar turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan shine fassarar da wasu malamai suka yi kuma ita ce fassara mafi inganci kul ce ne musu bi fadlillahi da falar Allah da yayi ku akan addinin Allah wa bi rahmatihi da kuma rahamarsa ta turo muku manzon Allah ba ma ayar maulidi ba ne ko kaɗan wannan ayar ba su da alaƙa da maulidi na fata an fahimta amma haka suke jawo mutane suna maka musu ita cewa ita ce hujjar yin maulidi fa bidhalika akan addinin Allah da Allah ya dora ku na musulunci da kuma turo muku rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta turo manzan Allah falyafrahu mutane su farin ciki su nuna alfaharin su akan haka huwa khairun kasancewarku musulmai kuma kasancewarku mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wannan shi ne mafi alheri a gare ku na fata an fahimta huwa khairun ya fi muku alkhairi mimma ya jima'una sama da abin da mutane suke tarawa ka je ka karanta tafsirin qurtubi ka ji mai malam qurtubi ya faɗa akan wannan aya yaya ake fassara ta ka je ka karanta ibnu kathir ka ji mai ya faɗa ka je ka karanta ibnu jarir ka ji me ya ce su don haka walitukmilul iddata don ku cika ku na ramadan 29 ko 30 walitukabbirullaha kuma don ku yi ta kabbarbari kuna girmama Allah kuna kambama sha'anin Allah alama hadakum akan abin da Allah ya shiryar da ku na musulunci ya shiryar da ku na azumi ya shiryar da ku na biyayyar manzan Allah wala Allah kun tashkuruna kuma don ku zamanto masu godiya wa zalika fil fitri wannan ayar ana aiki da ita a sallar azumi ranar sallah da ranakun ayyamu tashrik kwanakin uku bayanta ai ta bari ana so duk bayan salloli ayi haka kuma lokacin kwanciya ayi idan gari ya waye da asuba ayi haka kuma da daddare a yi da rana a yi ana so a yi baiwai ta bari a waɗannan kwanaki bayan sallah tun daga ranar sallah wa fil adha qala dangane da sallar lahiya kuwa Allah ce waye wa zkurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a ranaku waɗanda suke ƙididdigaggu su ne al'ayyamu tashiriki ranakun da bahaushe yake cewa ranakun yanyanan nama shine kwana uku bayan sallar menene layya waɗannan kwana uku kamar ma malamai sun ce yin kabbar bari a cikinsu wajibi ne dole ne wallahi jama'a muna fa wasa da sunnar annabi fa muna wasa da shari'ar allah a waɗannan ranakun maimakon mutane su mai da al'amari wajen kabbarbari wani ma wai kunyar yin kabbar yake yi kar ya kabbarbari da ƙarfi a same shi a ce algaba ta malar lafiya na fata an fahimta maimakon duk wanda ya tambaye ka ce malar lafiya ka ce lafiyar ma ita ta kawo haka me yasa lafiya ta kawo haka annabi ne sunnanta sa za ku zo ku ji sahabbai sun fi guda goma malamai suka lissafo cewa a waɗannan kwanakin kan layi suke bi suna Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila haka baka suna tai Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا haka baka ji sahabbai kan layi titi cikin gidajensu ko ina kabbar bari suke yi malam amma yanzu wai mu kunya muke ji kar a ganka kana kabbar bari a ce me yasa nana Aisha ta ce muna gane annabi ya idan da sallah da sahabbai idan muka ji masallacin annabi ya rude da zikirori wannan kus-kus-kus da ake yin an idar da sallah wannan yana na rantse da Allah bid'a ne ba sunnar manzan Allah bane shi yasa idan ka je karkara har yanzu idan ka je sallah a masallatan karkara ana idar da sallah zaka ji sun rude da kabbar bari a cikin masallacin haka ne ko ba haka ba wallahi su suke kan sunna ba kai ba wannan kurkus da ake yi duk wallahi tallahi an saba manzan Allah a zage a buɗe baki a kabbar bari shine sunnar manzan Allah nana Aisha matan manzan Allah suka ce muna gane annabi da sahabbai sun idar da sallah idan muka ji masallaci ya ruɗe da kabbar bari malam kowa na yi yana ɗaga muryar shi na taɓa faɗa muku a nan akwai profeso waye yamke yunus ko yau da zai zo masallacin nan idan aka idar da sallah zaka ji ya daga muryarsa yana kan barbari ka kalle shi ma sai ya kalle ka ka san haka ake daga an ga kana sai wannan ya kura ma ido wannan ya kura kai ka ce abin da kake kamar ma ba addini bane ba in ka kura mar ido shi ma sai ya kura ma ido ba dole ka dauke naka idan ba sai ya ci gaba da kabarbari shi kama ba ma sanyi za mu zo mu ji so don haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wadhkurullaha ku kira Allah ku ambaci Allah fi ayyamin ma'adudat a cikin ranakun nan kididdigaggu su ne ranakun daga ranar sallah da kuma kwana biyu zuwa uku bayan ranar sallah ga ma'aikata hajji ka je mina ka ga yadda ake kabbar bari malam wani idan ya miƙe akan tantinsa sai ya awa biyu na rantse da Allah kabbar bari kawai yake yana yin addu'o'i yana shafawa awa biyu zai yi a tsaye ka je ranar arfa ka ga kabbar bari mana ka je ka gurin jifa ka ga yadda ake kabbar bari amma duk anan kai baka samu na can din ba kuma anan din ka kai wanda ya kamata Allah ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wanda ya jinkirta a cikin kwana biyu babu laifi wannan ga ma'aikata hajji kenan da wanda za su yi ta'ajili da wanda za su yi ta'akhiri na fata an fahimta wanda suka yi kwanakin mina wanda ya kwana biyu bayan ranar sallah babu laifi Allah ya ce wanda ya kwana uku ma babu laifi amma dukkan su kowa ya ji tsoron Allah wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi sai ce liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharuna ku ji tsoron Allah ku sani lalle Allah madaukakin sarki gare shi ne duka za ku ainihin wato koma wa ƙala allah maɗaukakin sarki ya sake faɗa a cikin suratul hajji ya ce ka zalika sakhara halakum litukabbiru allaha ala ma hadakum haka nan allah ya hore muku waɗannan dabbobi na layya da dabbobin hadaya haka allah ya hore muku su litukabbiru allaha saboda ku dinga girmama allah ala ma hadakum akan abin da allah maɗaukakin sarki ya shirye da ku asalin yadda aya ta zo Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha Allah baya son naman layya wala dima'uha kuma baya son jininta ina fata an fahimta jinin idan kun yanka ba gurin Allah ke tafiya ba Allah ba jinin dabbar yake sha ba naman kuma ku kuma kun sani ku kuke cin kayan ku ba wasu mala'iku ake turuwa daga saman bakwai a ce to alhaji na wane eh yanu biyu ka yanka eh to Allah ya ce ka kawo ɗaya da rabi ka rike rabi kai ma wane eh rago biyu eh kawo ɗaya ka rike ɗaya a tattara ai saman bakwai da su Allah ya ce ba haka bane ni ba ruwana da naman jinin dabbar da kuka yanka ma ba ruwana da shi lan yanala Allah luhumuha wala jima'uha Allah baya buƙatar naman baya buƙatar jinin sai ce walakin yana da taqwa minkum abin da yake zuwa wa Allah ko Allah yake da bukata daga gurin ku in kun yanka dabbar layya ko dabbar hadaya shine ku yanka da tsoron Allah ku yanka don girmama Allah ku yanka don addini ne yace ku yanka ku yanka don neman aljanna da lahira ku yanka don neman falalar ubangiji yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi raƙuma ɗari ya yanka rana ɗaya da ya yanka wasu ɓangare sai mika sai na ali ya ce ka ci gaba da sauran kawai kai wanda mai kuɗin garinku ne taɓa yanka raƙumi biyar ba ma ko goma amma annabi muhammadu ɗari ya yanka saboda ba wai naman ne damuwar ba a yanka allah ya ji daɗi an yanka da sunan shi shi ne kawai an gane maganar da ke ko da haka ya ce lan yana lallaha luhumuha Allah baya jinin abin nan naman layya ko naman wato hadaya baya zuwa gurin Allah baya samun Allah Allah baya bukace shi wala dima'uha haka jinananta ba ruwan Allah da shi walakin yanaluhu taqwa minkum abinda Allah ke bukata kawai daga gurin ku shine ku yanka da jin tsoron shi walakin yanaluhu taqwa minkum me kuka taba ne walakin yanaluhu taqwa minkum abinda kawai Allah madaukakin sarki yake bukata shine jin tsoron Allah daga gurin ku ina fata an fahimta sai Allah ya ce wa bashiril muhsinina albishir din wanda suke masu kyautatawa an gane maganar da kyau ko sai Allah ya ce inna Allah yudafi wa anil ladina amanu Allah shi ke kama wa muminai fada shi ke tare musu duk wata rigima duk wani tashin hankali da tashin tashina Allah shi ke tare wa muminai Allah ka tare mana duk wani fada da ya taso mana ya Allah an gane magana da kyau ko قال البخاري الإمام البخاري يتي قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي ويذكر اسم الله في أيام معلومات فإن الله تيوا سأمت الله أتكن الأيام المعلومات sanannura na kudin nan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na fata an fahimta ya ce yana nufin al'ayyamul ashiri kwanaki goma na farkon zulhijja ku yi ta ambaton Allah ku yi ta bauta wa Allah ku yi ta kabbarbari ku yi ta zikirori wannan shine abin da ake faɗa ko abin da ake bukata ko abin da aka fassara wannan aya da ita wal ayyamul ma'dudat amma cewar Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ana nufin al'ayyamu tashiriki su ne ranakun yanyana bambancin watar aya na cewa kuma ku ambata an yi Allah a cikin sanannun ranaku shine ranaku guda goma na farkon zulhijja nan kuma suratul baqara da yace wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ana nufin al'ayyamu tashiriki wato ranaku na yanyanan nama kwana uku bayan sallar layya ina fata an gane bambancin waccar ayar da waccar al'ayyamul ma'alumat da al'ayyamul ma'adudat kenan wannan in ji abdullahi dan abbas imam bukhari ya rawaito wannan magana wa kana ibn umar wa abu hurairata yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashiri kaji ko abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance suna fita har bakin kasuwa a cikin waɗannan kwanaki guda goma yukabbirani suna ta kabbar bari suna ta kabbar bari wa yukabbirun nasu bi takbirihima kai idan ma aka ga Abu Huraira da Abdullahi dan Umar sun fito suna kabbar bari a cikin kasuwa jama'a sai jama'a su ma su dinga bin su suna kabbar bari a waɗannan kwanaki guda goma so haka suke yawo suna yaɗa sundar manzon Allah ai na faɗa muku a nan a cikin littafin la ilaha illallah cewa wani daga cikin sahabbai yace ya ga manzon Allah a cikin suku zilma jazi kasuwar zilmajazi yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu yana cewa mutane kai mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta duniya da lahira su tallan sunna suke yayin da wani ke tallan mangoro ko wannan tallan gwaiba wannan tallan ayaba wannan tallan kaza to su sunnar annabi suke tallatawa tun daga kan annabi da sahabban manzon Allah amma yanzu da kai da abokin kawai ba za ka tallata mar sunna ba wani ya kake haka ya ce meye ne haka haka ce ai bid'a ne sunnar manzo Allah ne kai kaza wannan ma ba za ka iya ba ballanta za ka shiga kana wawo kana wa'azi kana karantarwa kana faɗa wa mutane ku ji tsoron Allah ku bi sunnar manzon Allah Maliku dan Huwairis daura kyankyan dinsa ya bar Madina gaba daya ya tafi yawon tallan sunnar manzon Allah yasa kaga waɗanda suke amfani da irin facebook ɗinsu su rubuta su ce jama'a kar ku manta gobe alhamis akwai azumi na rantse da allah suna muku wayo fa da kuke harkar facebook a ce kai a facebook ɗinka ba ka da wata kafa da kake taimakon addinin allah ka kaɗe na rantse da allah ka kaɗe waɗanda suke amfani da facebook ɗinsu sai jama'a kar mu manta da yin sammakon zuwa juma'a da wuri su rubuta da manyan baƙaƙe da jan rubutu ko da koren rubutu ko da abin nan shuɗin rubutu su watsa wa duniya cewa kar mu manta fa go- yau alhamis gobe juma'a kar mu manta da yin sammakon zuwa masallacin juma'a da wuri wallahi suna muku wayo yauwa ko kuma masu cewa a yi wa annabi salati annabi yana so a yi mar salati ranar juma'a ko kuma masu cewa jama'a kar a manta da karanta suratul kahfi a ranar juma'a annabi ya ce duk mutumin da ya karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah zai haskaka masa wani haske tun daga ranar da ya karanta har izuwa ranar tashin alkiyama tsakanin wannan juma'a da juma'a mai zuwa duk mun karanta da ko ana to kai baka cikin 'yan social media kai baka cikin masu yada karatu kai baka cikin masu gutsura karatu su dora baka cikin komai kuma abinda Allah ya baka na zo in banda shegantaku na minal ja'iri na ba abin da ka iya sai comedy ka ɗauko bidiyon wana kaza yana baɗala yana maganganun banza na na wasa da sheka dariya ka ɗora wai kai shine damuwarka ba ka da hanyar yaɗa wata sunna ta manzan Allah to kun ji sahabban annabi fita suke kasuwa suna tafiya suna Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd jama'a suna bin su suma suna kabbar bari a cikin ranakun kwana goma na farkon zulhijja wa kabbara muhammadu bin ali khalfan nafilati muhammadu dan aliyu ya kasance yana kabbara a bayan duk wata nafila da ya yi a ranakun waɗannan lokuta daga ya yi nafila sai ya hau kabbar bari an idar da sallan azhar ba ana yin nafila ba ana idarwa sai ya tashi ya nafila idan ya gaba nafila sai ya me sai ya hau kabbar bari kawai kaji a nan kurkusa yanzu mun ji sahabbai har kusan guda uku ko wa kana umar yukabbiru fi qubbatihi bi mina kaji ku umar ɗan khattabi sahabi na hudu kenan yana kabbar bari a cikin wato kaimarsa a garin mina ya je aikin hajji kenan yasa duk wanda Allah ya azarta shi da aikin hajji ya je bai ambaci Allah da yawa ba wallahi yayi asara domin aikin hajji da umara gaba ɗayansa kaso kusan 85 cikin ɗarinsa kabbar bari ne kawai da ambaton Allah in ka zo tsawafi ambaton Allah za ka yi in a gurin sa'ayi ne ambatan Allah za ka yi in a gurin safa da barwa ne ambatan Allah duk wasu abubuwa mina ne ambatan Allah za a yi arfa a aikin hajji duka ambatan Allah za a yi zuwa jifa ambatan Allah za a yi duk wata abin nan da ka sani ambaton Allah ne kawai yasa babu abu mai muhimmanci a rayuwar musulmi sama da ambaton Allah amma kuma yau ba abin da mutane suka watsar suka yi fatali da hinarin da Allah irin ambaton Allah ita ce kaɗai ibadar da Allah ya ce in za a yi ta a yi ta da yawa ya ayyu allazina amanu dhkurullaha zikiran kathira ke ce wa sabbihuhu bukuratan wa asila kuma ita ce ibadar da Allah ya ambace ta ya ce ya ba da siga ta umarni wa dhkurullaha ku ambata Allah ya ba da siga ta umarni tunda al'amru ya qadadil wujuba duk inda al'amuru yake yana ɗaukar hukuncin wajibi sai in an samu karina da take nuna ba wajibi ba ne ba ina fata an fahimci magana ku duba inda Allah ya ambaci ɗaya daga cikin annabawa tun daga inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al'alamina dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يتي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سيتني هنالك دعا زكريا ربه annabi zakariya da ya ga baiwar da Allah ya yi wa maryam ya tambaye ta ya aka yi kika samu wannan abun sai ta ce Allah ne ya bani sai ta ce a to ai Allah ba naki bane ke kadai kawai shi ma sai dai dinga kwarmawa Allah kira ya dinga zikiri mala ya dinga ambaton Allah ya dinga kabbarbari ya dinga kambama Allah hunalika da'a zakariya rabbahu da ya kira ubangijinsa ya addu'a ya kabbarbari sai ya ce qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ni ma ina roƙonka yadda kai Maryam ta zama mutuniyar arziki Allah ni ma ka bani zurriya mai mutunci mana habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a domin na gane idan an kira ka kana ji in an kira ka kana ji in an roƙe ka kana amsawa innaka sami'ud du'a yana rufe baki fanadatul mala'ikatu eh sai ga mala'iku sun kwara masa kira wa huwa fil mihrab yana cikin mihrab masallaci inda yake ibada me suka ce masa annallaha yubashshiruka bi yahya Allah ya maka albishir da yahya tun kafin Allah ce waye malam naja Allahu min qablu samiya a kansa aka fara san sunan dan da ba a haifa ba tukunna tun kafin a haife shi aka fara sada me ya jawo aka same shi ambaton Allah da zikiri da addu'a amma kai ana ta gaya ma ka ambaci Allah ka yi addu'a yayi kiran Allah ya kabbar bari kamar yadda nasin ayar cikin suratu Ali Imran ya bayyana yace tun da naga kayi wa baryan baiwa na san in an maka addu'a kana ji in an ambace ka kana ji in an roƙe ka kana bayarwa ya Allah ni ma ina roƙonka ka bani yana rufe baki mala'iku suka kwala mar kira yana cikin mihrab ɗinsa yana ibada suka ce annallaha yubashshiruka bi yahya Allah ya maka albihir da yahya sai ya ce musaddiqan bi kalimatin minallahi ba maryam Allah ya bata abinci daga saman bakwai ba yace to daga cikin baiwar hi kuma yahya zai zama mai gaskata duk wata kalma da Allah zai faɗa ba mai karyata Allah bane musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan kuma shugaba ne abinda malamai suka fassara na tafsiri suka ce Allah zai bashi annabta wa sayyidan wa hasuran mutum ne mai kiyaye dokokin Allah ba zai saba wa Allah ba wa nabiyan kuma annabin Allah ne min salihin in kiyama ta tashi kuma Allah zai saka shi cikin mutanen arziki to annabi zakariya da ke lokacin shi ya ɗebe tsammani daga haihuwa saboda ya tsufa shekararsa kusan 89 malamai suka ce kusan 90 matarsa ma ta kusa ita ma goma ne ko biyar ne babu a cikin shekarunsa ƙala sai ce wa Allah ya rabbi ya ubangiji anna ya kuni li gulamu ta ina zan samu da wa kad balaganiyar kibaru bayan girma ya kama ni wamra ati akir mata ta kuma tun farkon auren mu bakarariya ce ma ba ta haihuwa gaba daya gahi ta tsufa gahi dama asalinta ba mai haihuwa bace to amma tun da an ambaci Allah Allah ya amsa magana ta kare ko bata kare ba ta kare budar bakin abin Allah yana rufe bakinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce masa me kazalika Allah yakhluqu ma yasha yadda Allah ya ga dama haka yake halitta mutane ba ruwanka wannan ba aikin ka bane maganar ta za a yi ka tsufa mu baka da matar ka dama asalinta ba ta haihuwa ga hitsu ya kama ta ita ma wannan ba naka bane tunda muka ce za mu baka za mu baka magana ta kare ka bar mu da aikin mu kawai Allah Allah kuma sai dai in ba shi din aka kira ba kuma sai dai in bai amsa ba amma wallahi idan ya amsa magana ta kare to wannan Allah fa kullum ake kokarin hada ka da shi ka rike shi kar kai wasa da shi duk matsalar ta same ka kira Allah duk damuwa da ta kan maka kira Allah duk wata har hauragiya da ta taso kira Allah mana haka annabawa su duk wanda ka kira na rantse da Allah in ba shi ka kira ba wallahi ba zai ka samu biyan bukata ba shi yasa da ya tashi sai ya tabbatar da kira na gaskiya nasa ne duk wasu kiraye kiraye duk wani kamun kafa da zaka yi ga wasu kartun banza mana Allah ba za su iya ma komai ba sai Allah ne kaɗai mai iyawa ya ce lahu da'awatul haq kira na gaskiya addu'a mai karbuwa mai shiga lokaci daya a yaye wa mutum damuwa ta waye ne ta Allah ce lahu da'awatul haq sai ce in baka gane ba wallazi na yad'una min dunihi waɗanda suke kira koma bayan Allah sai Allah ce la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa iya amsawa wanda suka kira su ko daidai da ƙwayar zarra sai Allah ya bada misali in baka gane ba sai ce illa ka ba su kafaihi ilal ma'i liyabluga fahu sai dai amsawar mutumin da ya zo bakin rijiya sai mika hannunsa cikin rijiyar ya ce ruwa taho bakina wa ma huwa bi balighihi ai kai da kanka ka san baya da za a yi mutum ya zo bakin rijiya ya haka ya ce ruwa taho ruwan kawai a ga ya taso zirr ya shiga bakinsa Allah ya ce ai ba zai yiwu ba ko to kamar yadda ka san haka ba za ta yiwu ba to ka sani duk wanda ka saka a gaba shine zai biya ma bukata billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ta yiwu ba in ba Allah ba kai Allah ya iya misali malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa ka basid kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu sai dai amsawar kalar mutumin da ya zo bakin rijiya ya ce wa ruwa taho bakina liyablu da fahu don ya iso bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bi balighihi ba zan iso bakin nasa ba sai Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalalin addu'ar makiya Allah kafirai bata kasance ba face cikin fagauriya da hayaniya ba za ta je ko ina ba yasa wallahi rike Allah rike ambaton Allah rike zikiri rike azkar rike waɗannan tahalilat da takbirat da tahamidat zikirorin safiya maraice rike su zikirorin bayan sallah rike su ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya kira ne ya ban shawara ya ce ga wasu addu'o'i zan baka daga an idan da sallah karka yadda ka tashi daga inda kake zaune sai ka yi su ya ce daga an ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ka ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabarata ya zal jalali wal ikram allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ka ce allahumma anta salamu ya allah kai ne aminci kai ne zaman lafiya kai ne zaman lafiya kai ne aminci kai ne kwanciyar hankali ya allah wa minka salamu daga gurinka kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali yake tabarakta albarka ta tabbata gare ka ya zal jalali wal ikrami ya ma'abocin girma da ɗaukaka allahumma a inni ala zikirika allah ka taimake ni in dinga ambatonka ka duba wata hikima ta annabi muhammadu shi kansa ambaton allah da ke annabi ya san shaidan yana iya hana mutane sai ce to ka roki allah ya baka damar ka dinga ambaton shi shi kansa ita kanta addu'ar sai an mata addu'a an gane magana da ku ita kanta addu'ar wallahi ba za ta yi ba sai kayi addu'a tsayuwa akan addini jama'a sai kayi addu'a karanta suratul takwir can karshe karshen sura can bakin boda in ji malam kabiru gombe can bakin boda suratul takwir me Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce liman sha'a minku an yastaki wanda ya ga dama a cikinku ya tsaya kan addini ya tsaya kan biyayyar Allah sai amma ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ko kun so ku tsaya akan addinin Allah wallahi tallahi sai kun roki Allah ya taimake ku ku tsaya akan addini in ba haka wallahi ba za ku iya ba wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ma'ana koda kana da kwaɗayin yin harkar addini jama'a ko da kana da kwaɗayin yin hidimar addini ko da kana kwaɗayin ambaton Allah ko da kana da kwaɗayin ibada sai kana ɗaga hannu kana Allah ka taimake ni wannan abin da nake so na yi ya tabbata in ba haka wallahi sai dai ka tsaya iya kwaɗayin amma ba za ka iya ba shine ce ka dinga cewa Allahumma a'inni ala zikrika Allah taimake ni in dinga ambatonka wa shukurika taimake ni in dinga gode maka sai ka ga mutum Allah ya man ni'imomi da yawa amma baya iya godewa Allah saboda Allah bai bashi damar godewar ba ita kuma godiya ka'idar ta sai ka yi ta ne sai a ƙara ba yasa idan baka yi ba sai ka ga kana ci baya ga kuɗi kana samu amma matsalolinka sun ki karewa gama ci baya ne wannan ko ci gaba ci baya ne me ya ja ma wannan hine baka godiyar Allah me yasa baka godiyar Allah hine baka roƙon Allah akan ya baka ikon gode masa shine Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika sannan wa husni ibadatika Allah ka bani iko in kyautata ibada in nazo sallah kan na yi ta buri-buri Allahu akbar Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah yaron anguwar kuma ya san sallar ba ta yi ba balle kai yaron da yake anguwar ku wanda kuka fito sallah tare shi kansa ya san sallar kan nan sallar banza ce wallahi to ita kanta ibadar sai ka roki Allah ya baka ikon menene kyautata ta in za ka yi karatun ƙur'ani kar ka yi gudu kar ka yi sauri ka zauna ka nutsu ka ɗauki littafin ka karanta cikin nutsuwa ayoyin su fito rangadadau wannan shine bukata za ka yi sallah a ga ka nutsu a sallar ka yi sallah mai kyau gaggawa sauri sauri gudu gudu duk ba naka bane duk abin da za ka yi a ce ai in wane ya tsaya yana sallah to Allah kowa sai ya gaji da jiran shi akwai mutanen da daga an ce su yi shiga sallah su masu jiran su ma ba sa tsayawa wane ya fara sallah eh to ni sai an jima na tafi saboda an san in ya shiga sallah to sai dai in ko ɗayan biyu ko dai ka hakura da jira ko kuma ka tafi abin nan ka tafi ka kama hanya amma zai tsaya sai ya kyautata ta ba zai yi ta buru-buru ba duk abin da zai na ibada sai ya kyautata shi to shine ka roki Allah ya baka ikon kyautata ibadar ita kanta ba haka ba sai ka zo ka yi ta abin nan to wannan shawara ce annabi ya bayar cewa wannan sahabi ya dinga waɗannan addu'o'i an gane maganar da kyau ko shi ne yake cewa a wa kana umar yukabbiru fi qubbatihi bi mina umar yana yin kabbara a cikin kaimarsa a cikin mina a cikin tantinsa a mina fa yasmu'uhu ahlul masjidi duk mutanen da suke masallacin mai naɗin nan idan suka ji shi fa yukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaqi hatta tartajja minan takbiran mutanen da suke gefen masallaci su dinga kabbara wanda suke gefen kasuwa suna sai da kaya ko su yi ta kabbara na fata an fahimci magana hatta tartajja mina takbiran har sai mina ta rude da kabbar bari ta ruɗe ko ina kawai kabbar bari kake ji saboda umar yana kabbar bari wa kana ibn umar abdullahi dan umar ya kasance yukabbiru bi minan tilkal ayyam yakan yi kabbar bari a waɗannan ranaku guda uku na bayan sallah wa khalfa salawati haka duk bayan sallar farilla wa ala firashihi in yana kwance akan shimfiɗinsa amina domin zaman mina jama'a ga wanda duk ya taɓa zuwa aikin hajji dama zama ne na ka kwanta ka huta na kai kabbar bari na ka tashi kai na filfili kai zikirori kai karatun qur'ani kai kaza kai kaza kai kaza wallahi wannan aikin hajjin da muka yi na ga wasu daga cikin malamai sun bani sha'awa sun burge ni da farko dai na ga malam aminu daurawa ga shimfiɗar mu anan ga shimfiɗar sa a can wallahi tallahi na ga malam aminu daurawa ya kai kusan awa biyar malam yana tattilawar qur'ani yana ta karatu da kwamanda yana nan da zai ba da shaida don muna zaune ga abin nan ɗina ga na malam musa adam ga na malam muhammad awwal abubakar mai shago ɗalibin malam albani ga munan haka duka a cikin tanti ɗaya domin wani tantin ya fi faɗin masallacin nan wallahi yana ta karatun ƙur'ani ni dai a iya abin da na gani wallahi malam aminu daura ya kai kusan awa biyar karatun ƙur'ani yake na ga profeso mansur sokoto da littafin zikirori da addu'o'i a hannunsa malam in ban da zikiri da addu'a da karatu ba abin da yake kabbarbari malam ta hamidi addu'o'i ya sa wallahi tallahi wannan kasar ko ina mai rantsuwa muku da allah in ban da ire-iren waɗannan bayan allah da tuna allah ya kifar da mu na rantsi da allah to amma wallahi akwai wasu bayan Allah wanda da ni da kai bamu san sirrin tsakaninsu da ubangiji ba wannan fa wanda suke yi cikin jama'a ne wanda wala Allah su kansu in ba dan zama ne na shari'a cewa a zauna guri ɗaya ba da ba sa son haka me suke yi a sirrance tsakaninsu da ubangiji wanda ni da kai bamu sani ba wannan iya wanda muka iya gani kenan amma mutane mu zo a yi karatu mutum ya bar maka karatun a nan ba zai aiki da shi ba ba zai tsabbaka ba ba zai samu lokaci ya keɓe ya gudanar da wannan abun don ya samu tsira duniya da lahira kai ma da ka karanta bar ka samu lada ba ba ma yi duk abin ya zama a baki Allah ka raba mu da magana ba aiki Allah ka raba mu da magana ba aiki mara Allah ka tsare mu da magana ba aiki saboda haka waɗannan malamai sun ban sha'awa na ga wasu manyan malamai makamantansu su ma sun yi ta ƙoƙari mana dr abdullahi gadon kai kuwa ni ina ga wannan mutumin anya babu inji a cikin jikinsa kuwa ya yi kabbar bari ya yi addu'a ya kuma ɗauki lasifika ya rataya a wuyansa ya shiga tantunan mata ya yi wa'azi ya shiga na maza ya yi wa'azi in lokacin sallah ya ya ja su sallah malam haka zai dawo cikin tantin na a jike sharkaf da zufa Allah Allah Allah Allah ka ba mu da waɗannan ayyuka da muke mara Allah ka sa ba aikin banza muke yi wa na ce masa dokta anya babu wani samfurin zakat a cikin cikin kannan kuwa ya ce mala albani wallahi haka allah ya yi na ce kai dokta aikin naka ya yi yawa bai gajiya yayi yayi yayi yayi bai gajiya ko kwanan nan ziyarar da ya kai gana da ina da ina da ina da ina ya je kasashe sun kai kusan guda biyar na ganin wasu sun yi rubutu suka ce wallahi tun da suke ba su taba ganin malami ma'aikaci irin dokta ba allah ya ba shi lafiyar jiki ta addini ta aikin allah mana bai gajiya muryarsa ba ta dahewa ya yi diri ya yi diri amma da baka yi gyam Allah ka azurta mu da irin wannan muma ka azurta mu da irin wannan muma ya Allah to wannan shi ne don haka yana yin kabbar bari shi Abdullahi dan Umar har bayan salloli wa ala firashi yana kwance akan shimfiɗin sa ma yana kabbar bari wa fi fusfatihi haka a cikin fusfat fusfat wasu suka ce ana nufin katifa ko kuma guri da aka kewaye shi wanda yake da laushi wajen kwanciya duka yana yi wa majlisihi haka duk inda ya zauna kabbarbari yake wa mamshahu haka in yana tafiya kabbarbari yake yi tilkal ayyamu jami'an gaba ɗaya waɗannan kwanakin malamai suka ce haka abin nan abdullahi dan umar yake kabbarbari wa kana maimunatu tukabbiru yawman nahari ranar sallah ranar yanka maimuna tana kabbarbari ana jiyo kabbarbarinta wa kunnan nisa'u yukabbirna kalfa aban ibn Uthman wa Umar bin Abdul Aziz kuma mata sun kasance yukabbirna suna kabbarbari khalfal aban ibn Uthman a bayan aban dan Usman wa Umar bin Abdul Aziz da Umar dan Abdul Aziz layalit tashriki a ranakun yanyana ranakun bayan sallar layya kenan kwana ɗaya biyu uku zuwa abin da bayan sallar layya ma'ar rijali fil masjidi suna gefen maza ana ta bari wannan maganganu da duk muka kawo gaba ɗaya muka kirgo manyan sahabbai muka kirgo manya-manyan tabi'ai cewa a ranakun ainihin wato sallar karama da ranakun sallah babba suna bari da ƙarfi karanta ta a cikin fatahul bari sharhin sahihul bukhari na al-imam ibn hajar al-asqalani Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus da da haka magana ce ingantatta cewa waɗannan sahabbai da waɗannan tabi'ai waɗannan kabarbarin ba sa barin su saboda haka jama'a wallahi kar mu ji wani nauyi ko wani kunya lokacin kabarbari ai ta yin su an idan da sallah a jika kana kabarbari a galbakin kai na tan musu kar wani ya zo ya ce wai zai gaisa da kai wai an idan da sallah kowa ya je ya kan barbarinsa in ya zo ka ɗaga man hannu ka ce ina addu'a ne ina kan barbari malam dan jira sai na gama dan mutane sun lalace ana idan da sallah mutane sai dai gaisuwa gaisuwar banza ta ƙarya malam kan barbari da addu'o'in da aka ce a yi halfar salawatu ba ma yi ba ma yi sai gaisuwar tsiya malam wannan gaisuwar ma da ake ta bayan sallah bid'a ce ma bari ma mu buga mata bam ta tashi daga aiki a idan da sallah kana ta miƙa hannu assalamu alaikum warahmatullah ƙarya ne bid'a ne manzon Allah bai yi ba ko bai ce sahabbai sun yi ba su yi ba abin da ya kamata shine kowa ya kama gurin sa ya gama waɗannan zikirori da ake akibar salawat bayan an idan da sallah duk ka karanta su kul huwa falaki nasu ama ku duba jama'a annabi cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan sallar farilla za a buɗe masa kofar aljanna guda takwas eh a ce duk ta inda ya ga dama ya shiga amma sallah nawa kai tsakaninka da Allah ba karanta ayatul kursi ba duk abin ya kare a hayaniya malam sunnar mun watsar da ita wallahi haka za ku yi hakuri da ni haka za ku yi hakuri da ni don wani karatu in ba da haka aka gaya ma ba ka gane kayi kuskure yes ba ka gane a cikin kuskure kake mu ba za mu zo to kala sai ya ce wala kada haƙiƙa a da ni da kai duk mun mutu dukan ma a mace baba ibrahim a wallahi wallahi ni ba zan maka irin wannan karatun ba ni ba ma haka Allah ya yi ni ba tun farko na ni dama ana karatu mai yi yana yin kamar yana gyangyaɗi kai ma da kake saurare an gyangyaɗar da kai kamar ana karanta wani tarihi haɓa ma Allah shi da mu to shi ne yake cewa a suna yin wannan kabarbari a bayan ainihin wato a masallaci tare da mata mata suna gefe su suna gefe wa waqatuhu fil fitri lokutan da ake waɗannan kabbarbari a ranakun sallar azumi ko a sallar azumi na wa waqatuhu fil fitr lokacin da ake waɗannan kabarbari a sallar azumi min hini yakhruju ila al musalla tun daga ranar da aka fito za a tafi sallar idi hatta yusalli har sai an yi sallah waɗannan kabarbari kar a bar su ina fata an fahimta qala ibnu abi shayba al imam ibnu abi shayba Allah ya masa rahama yace haddathana yazid bin harun yazid dan harun ya ba mu hadisi an ibn abi zi'ibin daga ibnu abi zi'ibin an zuhuri shi kuma ya samu daga muhammad ibnu muslim az-zuhuri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm al-fitr annabi ya kasance yana fita a ranar sallah karama sallar azumi fa yukabbiru ya takabbar bari hatta ya atiya al-musalla har sai ya isa masallaci ba alfahari ba tahaddufan bi ni'matillah ga yara na nan ga naziru yana nan ga su usaimin ranar sallah na ɗebe su a mota muna tafiya kowa cewa nake yi shiru mi ta kabbara suna ji ina faɗa suna amsawa haka za mu mun je idi muna idan muna idan da sallah in muka saurari hudu ba za mu shigo mota har mu dawo gida kan barbare muke yi ga sunan suna ji amma kai kullum ana faɗa maka ga yadda za ka raya sunnar manzan Allah amma ba ruwanka da ita to ka ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ruwaya daga muhammad ibn muslim az-zuhri Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm al-fitr ya kasance yana fita a ranar sallah karama fa yukabbiru hatta ya'ti al-musalla yayi takabbar bari har sai an je masallacin idi wa hatta yaqdi salata har sai an idar da sallah ya ci gaba da kabbarbari fa idza qada salata qata'a takbira daga an idar da sallah annabi sai ya yanke wannan kabbarbari qala al albani malam albani a cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil a mujalladi na uku shafi na 123 Allah ya masa rahama yace wa haza sanadun sahihun mursal wannan sanadi ne sahihi amma mursali dama ko malaman hadisi sun ce war mursalun minhu sahabiyyu sakat wa kul gharibun ma rawa rawin fakat mursalin hadisi shine wanda an taho an taho an taho daga kan sahabin da ya rawaito hadisin sai aka jefar da sahabin sai aka ce tabi'i ya ce yanzu muhammad ibn muslim az-zuhri shi ya ce annabi ya ce to shi kuma az-zuhri bai rayu da wa ba da manzan Allah ba to a ka'idar hadisin da ya zo da irin wannan bai inganta har sai an samo tsakanin shi az-zuhri ina fata an fahimta da manzan Allah wanne sahabi ne a tsakiya idan aka samo sahabin da shi ya karanta wa zuhuri na fata an fahimta to shi kenan magana ta inganta in ba a samo ba to wannan shi ake kira hadisi mursali to kuma ka ji ba wai da larabci ake fasarawa ba kar ka ji an ce hadisi mursali ka ce hadisi dan aika to waye aike shi kuma ina aka aike shi yare ne na malamai sai ka je sun biya maka an gane magana da ke ko saboda haka mursal shine hadisin da sahabi ya faɗi tsakanin tabi'i zuwa manzan Allah ka'ida dole sahabi ne zai gaya wa tabi'i cewa annabi ya ce ko to sai aka samu sahabin ya faɗi shi tabi'in ya tsallake ya ce annabi ya ce to ka'ida wannan hadisin bai inganta ba sai an samo ina abin ya tunu wannan can din da aka cire ta wannan sahabi sai an jona ta sannan magana za ta inganta to shine shi malam albani yake mana bayani anan ya ce wa haza sanadin sahihun mursalu wannan sanadi ingantacce ne amma mursali ne ma'ana an samu faduwar sahabi tsakanin zuhuri da manzan Allah sai ya ce wa qadru wiya min wajihin akhara an ibn umar kaji ko an rawaito wannan hadisin ta wata fuska daga abdullahi dan umar a kenan tsakanin muhammad ibn muslim az-zuhri da manzan allah wannan sahabi ne abdullahi dan umar shi ya bada hadisi to kaji yadda hadisin ya ya jonu kenan marfu'an an samu shi marfu'i akhrajahu al-baihaqi wannan ruwaya da aka samu cewa abdullahi dan umar shi ya faɗi wannan magana na fata an fahimta ita imamul bai haƙi ya rawaito sa min ɗariƙi abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar an nafi'in daga nafi'u maula abdullahi dan umar an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar din anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yakhruju fil idaini ma al fadl bin abbas to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fita idi guda biyu tare da fadl dan abbas abdullahi dan abbas yana da yaya guda biyu akwai abdullahi akwai fadl fadl kanin abdullahi dan abbas ne na fata an fahimta an gane magana da kyau ko shi kuma abdullahi dan abbas yayan fadulu ne to daga fadulu dan abbas ba abdullahi dan abbas ba kun gane maganar da ke ku wa abdullahi bin abbas da kuma yayan shi fadulu din abdullahi dan abbas wa aliyun da aliyu dan abi talib wa ja'far da ja'far wal hasan da al hasanul basri an gane abuna al hasan dan manzan abuna jikan manzan Allah dan aliyu wal husaini da kuma husaini wa usamatu bin zaidin da usamatu dan zaidu wa zaidu bin harisa da zaidu dan harisa wa ayman ibnu ummi aymana da ayman dan uwar ayman ayman ibnu ummi ayman ayman dan uwar ayman na fata an fahimta radiyallahu anhum Allah ya kara waɗannan sahabbai yadda gaba daya rafi'an sautahu bit tahlil wat takbir cewa sun rawaito annabi yana fita sallar idi yana daga muryarsa da kabbar bari da kuma la ilaha illallah fa ya'khudhu tariqal hadzaina annabi sai ya ba hanyar masu sai da takalma tun da ranar sallah ne sun fito sun kasa takalma in ka fito zaka wuce baka da takalmi mai kyau sai ka tsaya ka tsaya to ta wannan hanyar annabi yake bi ina fata an fahimta ya atiyal musalli musalla ya tafi can masallacin idi wa idza faraga raja'a alal haddaina idan ya idan ya idar da sallah sai ya sake dawowa ta wannan hanyar ma'ana in ya kewayo ya canza hanya sai ya sake biyowa ne ta wannan gurin hatta ya atiya manzulahu annaba har sai ya dawo gida wal baiha wa qala al baihaqi baihaqi yace hadha amsalu min al wajhi al muqaddam wannan ruwayar ta fi fitowa fili sama da waccan ruwaya da muka karanta in gane magana da ke ku kawai haka dai yan uwa musulmi kabbar bari a bayan sallah wannan abu ne wanda ake buƙatar musulmi kada su dinga wasa da ita ba daidai ba ne mutum ya dinga yin kabbar bari bayan sallah a ranakun sallar lahiya da kuma ranakun sallar idi hannan kuma ba daidai ba ne bayan an idar da sallar farilla ga zikirori da annabi ya ce a yi mutum ana idar da sallah ya tashi ya tafi ba tare kuma da ya yi waɗannan waɗannan addu'o'i ba wannan ba daidai ba ne wallahi muna watsar da alkhairai masu yawa a cikin wannan abin da muke aikata allah ka ba mu ikon gyarawa to ina ga lokaci ya yi amma da zan so in karanta wannan magana a da malam malam albani ya faɗa amma dai mu batta sai sati mai zuwa sai mu dora saboda magana ce wacce take da alaka da wancan hadisin da muka gama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbar bari a ranakun sallar idi da kuma ranakun sallar lahiya wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana kafin mu rufe wannan karatu muna taya ɗaya daga cikin yan uwa a abokan aiki a cikin wannan majalisi namu Uh, shine muhammad sani bashiru ali wanda ya samu karuwa ta ɗa namiji kuma ya sa wa yaron ali alhamdulillah cikin burin da dama ya sa a gabansa kamar yadda ya sha faɗa shine idan allah ya ba shi ‘ya'ya maza guda hudu zai sanya sunayen khulafa'ur rashiduna abubakar umar usman ali to kuma haka allah ya ba shi ɗa na farko ya sanya masa abubakar namiji ya samu namiji na biyu ya sanya masa umar ya samu na uku ya sanya masa usman yanzu allah ba shi na hudu yau aka yi suna shi kuma ya sa masa aliyu da haka ya tara manya-manyan sahabban annabi eh sunayen sahabban annabi a gidan shi da haka muhammadu sani bashiru ali muna maka addu'a allah ya sanya waɗannan yara albarka allah ya ɗasa su ɗauko halayen waɗanda aka yi musu suna da su saboda hi suna bahaushe ce linzami ne ana so idan za ka yi suna ba takwara takwara takwara ba a'a takwarawa kai wa takwara ko babanka ne in ka san yana da matsala karka samar ta fara ko ba a samun iyayen da suke da matsala ana samu babanka ne amma ka san yana da matsala ko ba mara usman gaskiya ne babanka ne amma ka san wallahi yana da matsala to in kai masa takwara fa wallahi ɗanka zai iya gano irin matsalar shi yes so saboda haka ba takwara ba ka binciki wa za ka yi wa takwara ka tabbatar cewa ko dai nassin aya ya tabbatar da mutumin kirki ne kaga waɗannan sai dai sahabbai da annabawa ko ko kuma a'a ya yi rayuwa har ya rasu duniya ta shaida bawan Allah ne mutumin arziki ne wannan hi kuma shine sai manya-manyan malaman mu ko da suka kwanta dama ina fata an fahimta na da da na yanzu to in za ka yi takwara ka san wanda za ka yi wa takwara kar ka zo ka ɗebo takwara ka watsa wa 'ya'yanka wallahi tallahi baka san rayuwar waɗanda kai wa takwara ba to za a samu matsala amma yanzu da ke takwara zama wata al'ada sai kaga in baka yi wa mamarka ko babanka takwara ba ai ta jin haushin kama a dangi yanzu ba za ka yi wa wani takwara ba kuma wani nan faɗa ɓarawan awaki ne lokacin da yake yaro ko ba haka bane lalle dan uwa ne na jini amma kuma yana da matsala to in ya dauko halin sa fa babbanka ne an ce ka mata kwara amma ka san shi mugu ne yana cinye dukiyar marayu ko ba haka bane walanka ne ka san shi dan uwanka ne an ce ka mata kwara amma ka san shi mutum ne wanda duk anguwar ana kuka da shi to ba haka ake takwara ba ana yin takwara ne da sunayen ko sahabbai ko annabawa ko kuma wasu manyan malamai da suka rayu a da ko yanzu kuma suka koma ga Allah ana musu kyakkyawar shaida wannan shine gaskiyar magana amma wannan al'ada ta takwara ka sawa mamarka ka sawa babanka ka sawa waye ka sawa waye ka sawa waye ayi hankali ba mun ce kar ai ba amma ayi hankali shine gaskiyar magana Allah ya shirye da mu Allah ya sa albarka waɗannan yara Allah kuma ya tsare musu imanin su da tare da namu ƴaƴan gabaki ɗaya Allah ka shirye da ƴaƴanmu ka shirye da matanmu ka ɗora su kan daidai bukatunmu na alheri Allah ka Allah ka biya mana matsalolinmu da damuwoyinmu Allah ka yaye mana Allah ka sa aljanna ta zama komarmu yan uwa kafin mu rufe jihar Ilo akwai Madina Eye Specialist and Diagnosis Center sun turo tallafin da suka saba turowa dubu goma goma duk ƙarshen wata ko to muna addu'a Allah ya sa albarka da alheri a cikin wannan taimako da suke bayarwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da jannatul firdausi ni account ne ya zama ready ko da saura da saura okay to to muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ka taimake mu duniya da lahira na okay to za mu dakata anan insha Allah ta'ala Allah ka sa mu gama lafiya a za a kira sallah sannan sai mu addu'a ko mu addu'a daga an kira sallah kawai sai mu sai mu shiga sallah akwai tambaya ne to assalamu alaikum warahmatullahi tambaya da yake cewa shin malam an na iya aure yana ɗauruwa ne bayan biyan sadaki kafin siga da shaidu da waliyai ko ko sai an haɗa su gaba ɗaya a lokacin guda aure yake yi ba Allah ya ji kan malam Ja'far Mahmudu Adam da fatawa sahi ne idan dai mutum ya riga ya bada sadaki ko tun kafin a taro a ɗaura aure matar tana iya halatta gare shi amma daga baya malamai suka masa tambihi cewa annabi ya ce la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlain wato aure bai yiwuwa sai da wali da sadaki da kuma shaidu sun tabbatar wasu malamai suka kara da sigar na bayar an karba ko to waɗannan su ne sharuɗa da sun cika sannan aure ke yiwuwa don ga baya kafin allah ya ɗauki rayuwarsa ya dawo ya janye fatawar shi domin wasu he suka ɗauki wannan fatawa he suka dinga shegantaka da ita mutum sai ya ba wa budurwa sadaki sai je in ya kwafte ta tunda an bayi fatawar cewa ta halatta gare in ya ba da sadaki don ya je ya kwafte ta kawai sai ya gudu Allah baba Ibrahim ya kwafte ta kawai sai ya tafi abinsa aka neme ta sadakin ta ya bar mata kawai ta rike sadaki ka ji dan kwal uba Allah kai mana tsari daga irin waɗannan to shine maza maza aka ankarar da malam ya ce mara maza ya janye bata wasa Allah ya shirye da mu saboda haka maganar gaskiya sai an yi waɗannan sigogi da waɗannan abubuwa da muka ambata sannan mata take zama halal a gurin mutum wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله أهلا كبير بسم الله